الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل قال جد الجوبية قال الله سبحانه وتعالى ونساك إنت كلام وأن مجلسي مع البركة ولكن درسنا وأن ببلته هنا وشرنا مدة الفقه يعني يوم إن شاء الله yau muna rana ta litinin 26 da wata na alharran hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 445 wanda yayi daidai da ina ga 14 ko da wata na 8 shekara ta 2023 يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيعه اتبع للتبع سيدا وقفي أن يقول وقفي كو مسلاشي كو مكرمتا كو نعم هكا بقى سيدا شي illa an ta talaba na fi'uhu ya ce sai dai in abin da ake amfani da shi ya ɓaci yanzu ya kai ba a yin komai da gurin kenan da wanda aka yi don a yi amfani da shi in ba a yi kenan sai a canza shi da inda za a amfani kamar da za mu dai bayani birkulliya gaba ɗaya kenan ana yi amfani da akwai sauran shi to ana iya a bari amma in babu gaba da shi kenan in babu ya ce fa yi ba'u sai a sai da wannan guri ko da wannan masallaci sai a sai da wa yushara bihi ma ya kumu makamahu sai a saya da wannan kuɗin abin da zai tsakan mace sai a je a diba unguwar da babu masallaci da suke bukatar masallaci sai a je a yi masallaci kamar yanzu misali irin masallatan da na garin da ake sai ga masallaci mabiya bai wuce ba metir uku metir hudu ɗan ƙarami ai biya wuce mutum takwas mutum goma shi ke yanzu kaɗai gindin shi an zo an yi ƙatar masallaci da bai ba ina shan yanzu da kaɗai kai da kai sai ka diba tun da birni ne ka imanta wannan masallaci misali tun da birni ne ko ɗaki ɗaya ne an kaddara da gina shi da filin za a samu miliyan ba in ka sai kawai mai zai wani ɗaki zai ne babban mai faɗiya to wannan in aka haka ya fi a kuma babu laifi sai ka tali annabi baihi hina izin domin sai da shi a wannan lokaci wasu dalihi bi ainin ukhra a canza da wani abu daban yayyace wa istibqa'an lil waqf kamar an wanzar da wannan wakafi kenan a canza shi kamar an sa wakafin ya ci gaba da amfanuwa inda ba canza ba da kiran wakafin ya tsaya ke to da haka kenan izbqa al-layli waqaf bi ma'anahu lamma ta'azzara baqa'u lokacin da baqa'u din shi ya zama to ya wahala kenan ayi amfani da shi a barshin nan ya wahala to tunda ya zama haka ayi haka ne shi fi alkhairi yawwa sai ke cewa ala halihin ula a halin shi na farko wa za ba zu al'ilmi wasu ma da cikin malamai sun tabi a kan cewa ila annahu ya juzu bai wakafi suka ce aiban suka ce ya halitta ma a sai da wakafi masallaci ko makaranta da sharɗi idan da ofatir istifara tulu ai kun ga wancan na farko taye idan amfani da shi ya tafi gaba ɗaya kulliya kenan in a yanzu ya kai ba amfani da shi ko ɗaya to su ga wannan malami suka ce mu ba wai amfani gaba ɗaya ba ko da amfani ya zama ɗan kaɗan ne yanzu misali kamar wani masallacin da muka ce misali mutum goma sha biyu da suke sallah cikin shi yanzu sai aka zo aka gina wanda yake babba a kusan shi sai ya zama to gaba ɗaya ba a yi to wannan dama malami suka ce wannan kawai dole a sayar shi to yanzu sai su wani malami suka ce ko da mutum biyu sun rage suna yi ko uku har yanzu na dai fa'idar ayyar kaɗan suka ce a sai da wannan wakafi a jiya sai wani guri yawwa kun gane ko yawwa wa kana fi naqali maslaha kabira yace akwai maslaha mai girma wajen a dauke shi daga lafiya shi wani guri liman sabata kamar abin da tabbata min anna kullu min umar wa usman kowane ɗaya da umaru da usman bin affan Allah ƙara musu yarda naqada bina al-masjid an-nabawi ya ma'ana ya kashe ko kuma ya warware ginin na masallaci a nasarar misali masallaci a nasarar ibla tana nan sai sai na umar nan ga katangar sai sai aka ruje wannan katangar aka halba ta gaba shi ne ma'ana kaza kenan ko wani mai cikin su ya daga ya kara shi gaba to kun ga kenan ai ya canza mashi guri yake cewa wa banahu bina'al jadi ne sake gina shi sabo ko wasu auyen wata masallacin lamma za ka bin nasu lokacin da masallacin ya mutane kaɗa sai aka fai kashe shi to wannan kashe shi nan yanzu ya kuje gani wa gina shi annabi sallallahu masallacin na zo gina da hannunsa kaga amma saboda ya yi kaɗan babu maslaha a nan aka kashe shi to ina ga ai kowane wuri aka tara da babu aula bai zajaza ibdalu bina'il masjid idan kwa ginin na masallaci ya halitta a canza shi bi bina'in akar ai wani gini daban kan bacin shi yace to fali an ya juza ibdalu waqaf yace ya halitta canza waqafi a canza waqafi allazi yustagallu bi waqafin allazi yustagallu wanda za ake ce riba shi bi waqafin akhar da wani waqafi daban afdala minhu aula wanda ya fi shi kenan suka ce yayi ba ai kun fahimta ko suka ce tun da dai a zo a kashe masallaci wannan ginin a sake wani gini wanda ya fi shi an ba da dama shari'a ta dama ta ba da dama suka ce kenan kwa a canza masallaci da wani wurin da zai fi wannan suka ce to shi ya hima cancanta kan wancan ita ya babu wani matsala da ahara shi ya dacewa ya ce wa da kan kayyade ba zu ali ilmi wani malamai da cikin malamai sun kayyade sihata bai ilwaqafi suka ce kai ya halitta ba sai da waqafi wannan magana tana da kyau wasu bidali bi muwafaqatil qadir bana suka ce a canza shi amma alƙalin garin ma'ana sarkin garin da muwafaqa shi kenan yanzu abin da suka ce ba wa'an kyale mutane ba kawai mun gana ku sai da wannan guri ko wannan aka ce za a yi wannan banna za a yi wasu ma uban zai zai wakafi masallaci ko ya sayi masallaci a unguwa mai tsada wanda karan da aka gina masallaci ma sai miliyan 50 a haka ne ko kuma ya zo ya gina shi sai su ga cewar da an an ba da damar wani ta ce bari mu je mu je wancan unguwar mu sai miliyan goma a zuwa kashe miliyan goma a gina shi to sai aka ce to baka da yancin canzawa sai da muwafaka ta alkali mara sarkin gari saboda haka kenan a je a ga mishi ga dalilin da yasa za a yi bincike ya ga cewar in haka ne gaskiyar al'amari haka ne to sai a yi kenan ba a bude shi ba gaba daya ko ba a kulle shi ba gaba daya saboda shi dan adam hadari gare shi da ka kyale shi to wannan hanyar za a bi kuma da tabbata asa kuma da ko kowa da ya ga wani ma da ya ga kawai gidan ya dan maka musu kawai sai ya shike na kare bari saboda haka tunda ya matse nan bari a bude da wancan to saboda haka shari'a bata bari abu abu da haka nan kawai kenan dole ne a nan a dau mishi mataki ba a bar shi a bude gaba daya li'annahu huwa alladhi yake cewa ya kadiru zalika ya kadiru zalika domin shi sarkin gari shi ke da iko haka wani zahuwar akara to wani shi ne ya dace ke nan da nan dole masaloli da gaba ɗaya duka an yi ittifaki a kanta amma da sharadi a koma ga wanda suke masu jagorancin gari in sun yarda a canza su kuma ba irin na al'amarin da ake ba a yanzu kaɗai don a baka kuɗi ka san shi ma wata matsala ta sabuwa saboda haka a yi adalci kaɗai aiki ne na Allah ba wai magana neman kuɗi ba ne kaɗai an zo ka ga diba ka gani ya dace a ya dace a bai dace bai dace ba to da ka ina abin da ake a yau ana karɓar kuɗi a hannun mutane wanda bai dace ba na'am
والفرس الحديث حال موقوف للجهاد إذا لم يسهل البلوى البلوى وترى به ما يسلم للبلوى لما سبق ذكره في المسألة الماضية وهذا مضمون عليه
to sai ka cewa walfarasul hadis dokin da ya kasa yaƙi shi sa ka ce alhadis wanda an tsare shi ba za yanzu ya kasa yaƙi ya yi launi kasan shi dokin yaƙi ba yana zaune da kai ba ne ƙarami bai ya yi tsoho bai ya yi sai mai kwari kenan yanzu kawo misali ko yaƙi ma haka yaro ɗan ƙarami na yaƙi bai tsoho yana iya yaƙi zai iya ba kenan na mai kwari to shi ma a dokin haka nan ne doki idan ya tsoho bai iya doki idan yana ɗan ƙaramin ɗan dukun shi bai iya haihuwa faɗi to dokin da ya kasa yaƙi ai al-mawqufin jihadi wanda an yi wakafin shi ne saboda yaƙi idza lam yusul al-ghazw idan bai dace ba ai yaƙi da shi bai iyawa bi'a sai a ce da shi washturi bihi ma yasul al-ghazw sai a saya da kuɗin wannan doki wanda za a iya yaƙi da shi kun gane da kyau yanzu misali an bar dawakai na yaƙi wani ya sai doki ɗari ya bari a rika zuwa yaƙi saboda Allah da su yanzu wannan dawakai sun yi launi za su iya yaƙi ba amma masu hawa su yi komi ba wani matsala ne to shi kenan zai a kawo su kasuwa yanzu inda iya da ƙarfinsa zai jika ɗari biyu yanzu sai a kawo su a karɓi jika ɗari da hamsin hamsin misali to yanzu da aka gama kuɗin doki ɗari sai ya koma kuɗin doki tamanin mai ƙarfi to a sai na sa a sai doki tamanin ya fi alheri da abar wani tsawon ai ba su iya ba to wannan duka babu matsala a nan lima sawa zikin sun sa'a tilmariya saboda abin da aka ambata a matsala ta wuce wa haka mujma'un alayhi wannan malamai gaba da sun yi ijma'i a kansa to bismillah malam والمسجد إذا لم ينتجاب من أبوابه في مكانه ليقع وانتهى إلى مكان ينتفع به لما- لما سبق ذكره قريبا
to shi ke yace wal masjidu idza lam yan- yuntafa bihi fi makani masallaci idan yana guri yanzu an kai ba amfani da shi a gurin mun yi bayani wannan dalilin da yake sa a wasu amfani da masallaci ya kai wani ya gina masallaci babba a kusa wannan ya zama to abin nan kamar nan ba kusa ai kuma gashi an yi nan wannan masallaci da aka yi wannan na juma'a da nan ai fas a fasa da shi da akwai masallaci wanda yake dan karami kamar na metin kusan hudu haka yawwa ai kaga dole da aka dole aka bar bar shi aka riye shi to amma aka rufin ba wai kai kudin da zaka sa aljihu kai ka idari a dole ai tun da ka yi shi wakafi ne har abada ba naka bane kenan yanzu adalci zaka kira yau dillalai su kimanta wannan guri nawa zai yi a kimar guri a cikin gari irin wannan in an gana ma rayuwa gidan gaba ne kudi a ce wani shi ya dauki kaza a gina musamman a irin wannan babban titi sai ga wata irin miliyan biyu zuwa uku ta fito irin wannan ya ware ta sai ka je ka a kai inda ake bukatar gina masallacin malamai suka ce ko ba masallacin za a yi ba in aka yi wani abu mai kama da irin wannan babu matsala to musamman ma dai masallacin ma ana iya aikin da ana bukatar sa wani kira ila makani sai a dauke shi a kai shi gurin da yuntafa'u bihi za a yi amfani da shi lima sabaka zikruhu qariban saboda abin da aka ambata abin da ambatan shi ya gabata eh, dan lokaci kada na'am Yasa. Mm.
ويشير إلى إلى وفنه ومدركه وشروطه وتنفيذه وإلى كان من شاء بصفته بصفته وإكراجه وإكراجه بها إلى اللفظ الوا- إلى اللفظ الواجب أن يقول بعض الفقراء بعض الفقراء آه يؤذي الفقراء الفقراء الأيتام ولا يؤذي الفقراء غير الأيتام لأن الوقف سب- وقف سبق بوقفه له فوجب أن ير- أن يرجع فيه إلى قوله ولأن بعض الصحابة الذين أوقفوا أوقافا آه، وأمرا والزبير وعمر والزبير وغيرهما نعم وصلوا في ذلك ليعمل ليعمل به ليعمل به فدل على أن المرجع في ذلك إلى إلى الوقت
to yayi sai malaki cewa walja'u fil waqafi yace ana komawa kan hukuncin waqafi wa masrafihi da kuma inda za a yi tasarrufin sa wa tartibihi da yadda za a jera tsara aikin sa wa shurutihi da sharuɗan sa wa idkhali man sha'a da sa wanda ake so a cikin waqafi bi sifatin da wata sifa wa ikrajihi biha ko kuma a hudda shi da wata sifa ila lafzul waqfi malai ce za a koma lafazin alwaqifi wanda ya waqafa kiran ni da na sayi na sayi guri na na gina masallaci na ce na bar shi waqafi ko na gina makaranta waye mai waqafi ni ne ko to wannan wanda ya waqafin nan kenan abin da ya faɗi shi za a koma da shi za a aiki gashi nan za ku shi misali ka an ya kula kamar mutum ne ya yi wani wakafin wani guri misali wani gida ce wannan gidan kullum aka ɗauki kuɗin hayarsa sai ce yi wutar fukara al'aitam a ba matalauta marayu kun ji da kyau ko matalauta amma marayu fakirai marayu ko miskinai marayu misali to shi kenan wala yi wutar fukara gairul aitam kar a ba matalautan da ba marayu ba kenan yanzu ga matalauci amma ba maraya bane ga matalauci maraya za ba matalauci maraya tunda shi yace maraya kenan kuma ilo ga maraya amma ba matalauci ba shi ma ba za a ba shi ba sai matalauci maraya tunda mai wakafi haka ya ajiye yake cewa li'annan waƙafa sabata bi waƙafi lahu domin waƙafin nan ya tabbata da waƙafi ga wannan mutumin ai wajen rashi ne fa wajaba saboda haka shi yasa ya wajaba an yurja bi ila qawli a dawo zuwa ga faɗar mutumin da ya waƙafin wali anna ba'da sahabati yace kuma wasu daga cikin sahabbai alladina auqafu auqafan wanda suka yi waƙafi ka Umar kamar Umar da Zubair wa gairi ma da ma wasu wa'annan sahabbai fassalu fi zalika sun yi bayani akan al'amarin waƙafin da suka bari saboda haka da yi umara bihi dan ai aiki da abin da suka yi bayani fadalla ala anna almarji sai nuna cewa gudun za a koma fi zalika cikin wannan ilal waqifi zuwa ga wanda ya waƙafin nan wanda ya waƙafi shine yake da abin da ya faɗa shi da kenan yanzu da kai waƙafi kace kadai wannan gida da na yi kare ɗaliban masallacin abdulrahman bin auf kenan masu zama sallah ba su gaske ba sai ɗaliban masallacin abdulrahman bin auf tun da kai kai kayyade kace haka ta bismillah ba
وكذلك النظر عليه والنفقة عليه أي ما أي ما ما ينفق على على الناظر وما يحق له أكله لنفسه من قلة وقبي يجب في ذلك كله إلى قول الواقف na'am لأن الوقف ثبت بقول الواقف فوجب أن يرجع في في تعيين الناظر عليه وفيما يلقاه هذا الناظر إلى قول هذا الواقف ولما ثبت عن عمر كما سبق كما سبق من أنه أذن للناظر على وقت أن يأكل منه بالمعروف ويتم مزيدا غير متو- متول غير متول فيه mawulin
متمول فيه نعم وروى أبو داود عن عمر أيضا أنه ذكر في وقته أنه أنه تليك أنه تليه حفصة ما عاشت في ثم يليه ذوي ذوي رأي من من أهلها yayi to sai ma da suke cewa kazalika nazir haka nan wanda za a ba kula da wakafin wanda zai jagorance shi shi ma abin da za a mushi wancan mai wakafi abin da ya faɗa haka za a bai shi in ya ce duk wanda zai kula da wannan wakafi a bashi kaza to shi kenan sai a bashi sai dai me sai dai in abin ya kai an samu canji na rayuwa da ya ruguje wannan abin da za a bashi ce wannan sai a canza a ga abin da ya dacewa ana iya kimanta abin da ke a wani yanzu misali nan da shekara talatin da ta wuce a najeriya kowa san darajar naira ko naira tana yi wa tamanin ta baka jika guda ko sattin to shi ke yanzu ka yi wakafi sai ka ce duk wata duniya a ba wanda yake kula da shi dubu ɗaya lokacin aka ba shi dubu ɗaya kun san ba ƙaramin kuɗi ba ne kenan an ba shi kuɗi ne mai ɗan dama musamman ba a wannan lokaci to shi kenan yanzu sai dubu ɗaya ta zamanto yana ta zamanto yanzu naira tana dubu ɗaya da ɗari hudu ko da ɗari hudu ko da ɗari hudu na ne aha har ɗari biyar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. a kwana ɗaya zuwa biyu ta kwana ɗari Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. to yanzu dan Allah ƴan uwa idan ka wa mutum waƙafi kuna jira da kyau sai ka ce a bashi dubu ɗaya ko dubu biyu ko dubu biyar in za ka bai dubu biyar mai zai da kenan yanzu dole ne a canza zuwa abin da yake masala amma inda a ce ba- babu matsala irin kuɗi na namu nan to da abin da aka cewa za a bashi in ya ga bai iya ba sai a canza wani to sai ka cewa wanda bukata alai da yadda za a ciyar da shi a yi mayin baku alal nazir abinda za a ba wanda yake kula da wannan kuma yi kula da abinda ya canjan daga gare shi a kada huri nafsihi min jannatin waƙafi wanda zai karɓa ya rika ɗauka a cikin wannan waƙafi daga kuɗin waƙafin nan da kanshi ya biya kanshi ya ce to wannan abu yurja'u fi zalika kulli ila qawlil waqif za a dawo zuwa maganar wanda ya waƙafin li annal waqafa sabata li qawlil waqif yace domin wakafin ya tabbata ne daman asali ai da maganar shi ko jaba an yurja fi ta'yin nadir alai shi yasa ya wajaba a juyo a kalli wanda yake diba da shi wajen ayyana akan abin da wancan ya faɗa wa fi ma yutsahu abin da za a ma bashi a kalli abin da mai hukafin ya faɗa hadha nazar ke ila qawli hadha alwaqif wa lima sabata saboda abin da ya tabbata saboda abin da ya tabbata al-umar radiyallahu anhu abin da yake na umar Allah kara mushi yarda kamar yadda gabata min annahu sayyidina umar Allah kara masa yarda adina yayi idin linari ala waqafi wanda zai kula da waqafinsa an yi akula minhu bil ma'ruf ya ci amma ci na shari'a wanda shari'a ba za ta ga ba laifi kuma wa yut'ima siddiqan ghayra mutamawwilin bi ya ciyar da wani abokinsa ma ba laifi bane wanda ba mai neman arziki ba kenan kai ka je ka ci wani ma ka kawo shi ci ba laifi ba in dai ba wani zai nema ya mun tara kuɗi warawa abu dauda an umar radiyallahu anhu aidan annahu zakara bi waqafi sai na umar ya ambata cikin kaminsa yace annahu tali hafsa yace diyar shi matar manzo Allah ta in za ta yi jagorancin wannan waqafi na shi ma ashak matkar tana da rai za ta yi aiki da shi sun mai rihi sannan bayan ta jurra'i min aliya masu hankali a cikin iyalanta ko kun yi na'am wadda nazirin an yi da kalan nazara ala waƙafi da nafsi ma aisha wa hada mazmukun alaihi bayan sahaba وله أن يدخله لغيره في آياته أو بعد أمامه لما لما لما سبق ذكره.
يعني yau wani nadiri an yaji alal nazara ala waƙafin nafsi ma asha yace wanda ya waƙafi iya da yancin da zai sanya kanshi ya yi jagoranci akan waƙafinsa matsawar rayuwarsa misali ka yi waƙafi ka ce to ni ne zan kula da kayana har ya zuwa tsawon rayuwarsa babu laifi kai kai waƙafin ga kuma kai kake kula da shi kai kake tasarrufi a kansa matuƙar rayuwar ka da kanka wa hadha mujma'un alaihi bayna sahaba wannan duk gaba ɗaya sahabbai sun yi ijma'i ba matsala mutum ya wakafi ya kula da kayansa walahu an yaji alahu li ghairi kuma kana da wanda zaka sa wani ya kula da wakafin nan naka fi hayati a rayuwarsa abubuwa da ba kuma ba mutum ya ba su kuɗi saboda abin da aka gabatar da mutum sana a buka buka malam فلو وقف على فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان كان للذكر كان للذكر والانثى بالسويه لان هذا هو مفرد لفظه لفظه حيث لم يميز الذكور عن عن الاناث فوجب الامر لقوله
to yayi sai yake cewa abu na gaba falau waqafa ala waladi fulanin da mutum zai wakafi ya yi wani ma'aikata ko wani gida ko wani abu ya ce kudaden da ake samu na yi wakafin shi wannan kudaden da ake samu a rika ba ɗiyan wane kun gane ko sai a ce a ba ɗiyan wane kun ji da kyau ko to shi kenan ya ce cewa to wannan abu ne sun ma'anar da nasaki na ce to in kuma ɗiyan wane sun ƙare sai a ba miskinai kun gane ko to kana lil zakari wal unsa bi sawiya yanzu in aka zo ba ya ce ba an gaba ɗiyan wani to sai a ce misali ɗiyan na wani mutum goma ne kuma abin da aka samu jika ɗari ce to ba a ce ba a ba namiji ishirin a ba mace goma a namiji da mace ɗaya ne ana ayyukan bambanta ba sai a kawo ɗiyan wani duk idan za a rika raba a raba musu tun da kaɗai ga abin da kai zai ce wannan wakafi a rika ba ɗiyan wani kenan anan da namiji da mace ba bambanci kaɗai haka za a ba su di Allah na huwa mukuta da namiji ce domin na shi ne lafazin shi ya kawai ba ɗiyan wani bai bambanta ba amma da ya ce a yi namiji a bani da mace biyu to shi ne a yi saboda haka kayan ta ne abin da wakafi shi kenan hazulam yumayyiz zukur bai mayyaze ba ya bambanta mazaje an ilasi akan mata bai ce maza a ba su kaza mata a ba su kaza kenan daidai za a raba فوجب العمل بقوله لما سبق yanzu kenan aiki ya waje mu da faɗan shi tun da shi ne ya kafi saboda bayan da muke a baya na
illa an illa an illa an an yafaddala ba'dhum wa yaquna bi hasbi fadilihi ana qala yuqata wa tadhakkara salata al-qad ma ta'awul insan aw qala bi kabira من الذكور والإناث لا أقل ما يقام الشباب مثلا عمل بقوله عمله مم.
عملا لقوله لما ترك لما ترك نعم. to yani sai malam ke cewa illa an yufaddila ba'dahum sai dai wannan mai wakafin in ya fifita wasu a cikin 'ya'yan misali yace fa yau dauna ya ga da tafdili in za a ba su za a ba da yanda ya fifita kuna fahimtar wannan da can an ce aina namiji da mace duk ɗaya ne tun da ya ce kawai a ba ɗiyan wane to yanzu da ya ce a ba ɗiyan wane ya ce amma namiji ya fifita ya ce namiji a ba shi kaza misali قال زي كده ولو قال ده زي كده يوت الذكر ثلاثة أباء الأنعام ما توت ما توتاه الأنثى مثلا da ya ce a ba namiji linki uku na mace to da ya ba namiji jiga talatin a ba mace jiga goma tun da abin da ya faɗa ne tun da ya ce linki uku ko linki goma ya fita a bara yawwa kenan sai a bara yadda au ƙara ko yake ta yi wutar kabir minar zukuri wa inasi yake cewa zirgu ma yutahu sigaru masal yace da babba a cikin za a ba diyan wani amma duk manya a ba su linkin na yara to da mace da babba duka a nan in dai mace ce babba ce ko yaro ne babba ai ko namiji ne babba duk gaba ɗaya an ba su linkin na ƙanana kun gane ko sai yace kare diyan wani amma manyan a ba su linkin na yara to manya mata da maza duka ɗaya ne haka za a ba su masalan yace to saboda haka umila bi qawlihi lima ta da aiki da maganar saboda abin da ya gabata ayi dai sai mu ta saboda wannan yaran su an damu ya bismillah eh to ana ga da wannan din da yake mu karatu guda ko ga wannan akwai fa'idodi da yawa cikin littafin Thank you.